Masauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da saduwa da mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida, shirin da Sheikh Dr. Yusuf Ali Khadimin Sunnatun Nabawiya yake jagorantar mu a cikin shirin kuma muke tattauna dangane da matsala wadda ta shafi rayuwa ta ma'aurata, tare kuma da yadda za a inganta rayuwar zaman auren. tare kuma da ba da shawarwari ta yadda za a kauce wa duk wasu fitintunu waɗanda suke cikin aure. In Allah ya da an kasance da mu tsawon minti talatin, za mu kasance da malamin inda zai ɗora a kan nasiha wadda yake gabatarwa musamman a wadda take magana a kan abubuwa waɗanda suke kawo albarka aure wanda ya gama wannan yanzu kuma zai bayani a kan abubuwa waɗanda suke kawo taɓarɓarewa aure tun daga tushe tun kafin a yi shi shi yasa an yi shi baya yin ƙarko sannan kuma muna da ɗauke da wasiƙa ta wata baiwar Allah daga ƙwalli nan ƙaramar hukumar binni da kewaye wadda ita kuma take kira ga malam kan maganar ya ja hankalin al'umma na saboda yawan matsala da ake samu yanzu ta fyaɗe insha Allah za mu karanta wannan wasiƙa tata a cikin shirin. a akramakalla a madadin masu sauraro da hukumar rediyo mu ma barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro na to akramakalla makon da ya gabata mun fara inda kai alkawari cewa insha Allah za ka fara bayani a cikin shirin nasiha din na irin abubuwa waɗanda in a su ne suke kawo taɓarɓarewa aure kuma kauce musu zai sa auren ya inganta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين to da farko dama an ji wa'annan auba da ma goma sha uku ne mun kawo su waɗanda su ne suke jawa albarka a aure idan aka bi su don saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kar amanta hadisin da muka taɓa faɗa wanda a ƙarƙashinsa ne muke gabatar da wayannan nasihohi shine auren da ya fi albarka ko auren da ya fi yawan albarka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya kasance ba a matsanta wa juna ba komai aka yi shi da sauƙi to saboda haka kenan shine muke nemowa tunda mun ga auren yanzu baya yin albarka menene ya hana shi yin albarkar to shine irin waɗannan abubuwan da za mu fara yin bayani ɗin a yau to su ne suke kwashewa irin wannan aure albarka shi kuma manzo sallahu alaihi wasallama abin da ya faɗa haka yake as-sadiqul masaduq a mutuka cewa za a saɓawa koyarwa ta mahalicci to ku ba za a ga daidai ba to saboda haka ne daga cikin irin abubuwan da suke sayarwa da kwashe irin wannan albarka wanda ya fi fitowa fili wanda ake yin su a wajen walima a wajen sa shi ina jin ban sani ko shi ne convention ko ne akwai dai wani abu da ake faɗa yanzu kuma sunan su ba irin wanda mu muka sani ba to
to saboda haka an ji abin da musulunci sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ta kawo malaman musulunci suka kawo yanzu kuma ga abin da suka kira shi shi kuma bidi'o'i ne wato na aure ɗin waɗanda ya kasance suke hana aure ya yi albarka suke hana aure ya yi ƙarko suke hana aure ya yi daraja duk wani abu wanda ake samu a wajen aure na alkhairi wanda ake yin auren saboda shi ya kasance ba a samunsa kuma idan an samu ko dai a samu kaɗan ko idan an samu ɗin ma kuma ya zama baƙin ciki don za a samu ‘ya'yan kuma sai ‘ya'yan su rikide su koma baƙin ciki da sauran waɗansu abubuwa dai da suke faruwa wanda auren yanzu ne yake haddasa su ko kuma abubuwan da ake a auren yanzu mun faɗi cewa walima akan yi a invitation tun farko mun kawo irin wannan wa'insu tun daga wajen invitation ɗin ake samun irin waɗannan abubuwa na ƙuntatawa na'am
yanzu tun daga irin lefan da ake da idan an ce lefe fa lefan ne fa da kaba ake yin sa abin da ake bukata kawai shari'a ta dora a nan kasar ma shine zani da gyauto wanda mace za ta yi amfani da shi zaman tsakar gida sai kuma tufa na sallah sai kuma wanda za ta yi wata ran ko ah, za ta yi kwalliya ga mijinta shi kenan kawai abin da ake nema kenan ba a neman ƙari daga wajen namiji kuma a wannan abin na kaba wanda a yanzu tsananin wannan irin lefan in ya yi tsada a ce kaman naira biyar misali a cikinsa ne kawai fa ake sakawa to amma a duba yanzu yadda ake kaya ne za a yi su yarinya da za ta shekara hamsin a duniyar a gidan mijin sun ishe ta sawa Mm.
amma shi ne za a kawo su gaba ɗaya a a kawo kuma wai ba wai yawan nasu ba a tsadar tasu ma tukunna ba wai lefe ba yanzu an bar zancen kumbo an bar zancen kwalla an bar zancen fanteka yanzu an kuma wa'insu ma mota ce Eh, mukullin mota shine kuma gu- abin zuba kaya kayan lefan saboda haka wannan ba zai jawo auren albarka ba gaskiya an kuntata wa juna ko da yake wa'yansu za su yi wannan bai wuce kaman jin susa ba to amma wata kuma nata mijin ko angon ba irin wancan ɗin mai amma ta ce dole sai an yi shi kuma tun da yana son ta ba kan da zai yi kowace hanya zai iya bi sai ya yi wannan abin na ga wani wanda ba abin da ya gaza idan ilimin ne idan kyakkyawan hali ne idan asali ne amma da aka zo wai za a yi komai da komai fa duk iyaye duk sun yarda amma da aka zo wajen cewa za a fara shirye-shiryen aure sai yarinya ta ce wai sai ya kawo miliyan biyu don saboda abin da za ta dan fara ɗansa sai a farawa ce wannan da ya ce babu kawai shi kenan shi to a- ashe ba da ashe ba da da gaske kake ba shi shi kenan kawai ba a yi ba shi wani ɗan kafin alƙalami ne ma Mm.
mai to to kaga ba sa shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'a man tarzawna dinahu wa amanatahu fazawjuhu Mm.
duk sanda wanda ya zo wajenku yana neman aure in kun yarda da addininsa da amanarsa kawai a bashi na ba mota aka ce ba to saboda haka to lokacin nan muke na to to so- eh yawa.
to eh to to saboda haka ah, abu da zamu faɗa kawai shine na gaba shine kamar da akan kirawo waɗanda ya kasance sai wane da wane da wane da wane asalin abin addinin musulunci ya sa a yi waliman nan ne ko akwai waɗansu fakirai waɗanda ba su samu abin da za su ci waran nan Mm.
ya kasance wannan walimar ta jawo sun samu sauƙi na wannan ranar na to amma a yanzu irin waɗannan ɗin ba su ake kira ba in an gan su ma sai a kore su a irin wannan gurin da an ga wani mai ɗan tsimma tsimma ko wani mai yar dauɗa da kawai sai sai kawai a kore shi to wannan ba haka nan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama take ba to a ƙa'ida shi ne duk sanda ya kasance akwai ɗaya daga cikin abin da muka faɗa ɗinnan mara kyau ko kuma wanda za mu faɗa nan gaba Mm.
to shi ne kamar za mu ce lamba na uku to lallai mutum kar ya ji na Eh, an ce amsa da awa ɗin ta zama kamar wajibi ce Mm.
amma in ya zama akwai mukhalafat na ko abu ɗaya ne ko kai ne idan ka je za a tozarta ka ko kuma a'a za a tozarta wani a gaban ka to ba za ka je ba na shari'a ta ɗauke maka na To ma sauraro an ji nasiha wadda malam ya gabatar akan kuma abubuwa waɗanda su kuma suke lalata aure tun daga tushe wanda kuma manufar wannan shiri shine a tabbatar da an san abubuwan da suke kawo ingancin aure tun daga tushe a bisu don auren ya samu ingantacciyar rayuwa sannan kuma a kauce waɗanda suke kawo lalacewa aure tun daga tushe domin ma kar ma ya kai ga auren an sami matsala to kuma a yanzu za mu gangaro zuwa ga wasiƙu na masu sauraro wanda a yau akwai wasiƙar wata baiwar Allah wadda take daga kwalli a nan jihar Kano cikin ƙaramar hukumar birni da kewaye wadda take cewa akaramakallahu ni abin da yasa na rubuta wannan wasiƙa na so mala ya tattauna kuma ya ja hankalin al'umma ya kuma ba da maslaha da mafita hamma da addu'o'i saboda na san shari'a ta ce ɗaiɗaita laifi ko kuma ambata shi shi ma laifi ne to amma malam mun kawo wani yanayi wanda shiru ba zai yiwu ba a yanzu shin al'umma da suke raye yanzu ba irin na da ba ne kuma shin ko mun yi wa Allah wani laifi ne ya jarabce mu da wannan babbar musiba malam abin ya wuce wai ba Kano ko Najeriya ba ya zama duk duniya kuma wutarsa kullun karuwa take yi daga manyan ƙasashe suna ɗaukan matakai na hukunci mu ma a nan an ɗauki matakan hukuncin amma inda ka san sawa ruwa wuta ake sawa fetur saboda koda a nan jihohinmu da makwabta za ka ji an ce a wata ɗaya ko wata biyu an samu matsala ta fyaɗe wadda ta kai ta mutane yara ɗari hudu ko ɗari biyar a wata ɗaya kuma kullum abin ci gaba yake yanzu ya kai sai a ringa nunowa a social media cewa ga uba ya yi wa ‘yarsa ciki ko kuma uba ya yi wa ‘ya'yansa fyaɗe ‘yan wata uku wata shida wata takwas kuma ya fito ya amsa ya ce ya yana neman gafara ga matasa yadda suke ga dattawa abin da suke malam har ma iyaye sun ruɗe sun rasa inda za su da Allah malam in wani abu muka yi wa Allah a fito mana da hanyar da za mu yi addu'a domin Allah ya dube mu ya fitar da mu daga cikin wannan musiba wadda a da ba a santa ba in kuma malam akwai wasu shawarwari da za a ba iyaye mata su ma su kare 'ya'yansu kuma mazan wanda suke aikatawa a yi musu addu'a Allah ya shirye su kuma a ba su nasiha akan wannan abu Allah dai ya kawar da shi kuma ya daina faruwa mu iyaye mata muna cikin tashin hankali kuma ba ma wai 'ya'ya mata ba har 'ya'ya maza duk abin ya koma iri ɗaya.
gaskiya to wannan dai matsala kwarai da gaske ta faɗe tana ciwa duk wani mai hankali to a ƙwarya ba tare da kula da addininsa ko ɓangaren da ike ba tunda abu ne ya shafi kowa da kowa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da farko dai komawa ga Allah subhanahu wata'ala mu tuba gare shi kar mu ce ai saboda mamu muke ba saboda haka shikenan tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa yake doka mu haɗu gaba ɗaya koma ga Allah subhanahu wata'ala mu tuba gare shi kuma mu yi alkawari akan cewa za mu ci gaba da bin dokokinsa na ga a wani gu da aka bincike wanda wannan zaman da ake wannan na zaman dirshin din a gida likudawa na ga a wannan zaman da aka yi an samu irin wannan fadi din har dubu uku da sittin wannan fa wanda aka gani kenan aka lissafa wanda ke fitowa a fili aka sani banda wanda ko ba a sani ba ai ma ya fi wannan kuma da yake ina yawan shiga irin wannan nake ganin wato irin waɗanda ɗin zai kasance ita ta ce kamar ma a uba to ai ko ƴaƴa ma suna yi wa iyayensu mahaifafa to kuma su yi musu ciki ga uwar ga ‘ya'yan da aka wannan gashi nan baje-baje shi ma. To, a gaskiya abin da ya zama wajibi shine lallai da iyaye da hukumomi da malamai limamai kafofin yaɗa labarai kamar wato waɗanda suke ma'aikata na sadarwa kamar kuɗin nan na'am
ma'aikatan talabijin ma'aikatan rediyo ma'aikatan wanda suke da mujallu mm, da waɗanda suke da mujallu da jaridu irin na zamani ina kafofin yaɗa labarai wajibi ne sai an tashi sosai na'am ga baki ɗaya da yin nasiha da wayar da kai kuma ita kuma hukuma ba tsoro ba ja da baya lalle lalle ta yi doka wacce lalle wannan dokar ta isa ta tsawatar wannan dokar ta isa ya kasance ta hana ci gaba da aikata irin waɗannan fyaɗe ɗin nan. Da kamar abin bai yawa ba, da sai mutane ne kawai waɗanda ba ‘yan uwan juna ba, amma daga bara zuwa fa bana ne fa wannan abin wato to yake faruwa daga bara zuwa bana.
lemu ne kamar haka Ya yi wannan munin har ya- har ma ya kasance a gida. Cewa ku dama mutum ko ‘yan u- wani ɗan uwansa ya mutu kuma ‘ya'yan ya zo ya ya rike su, su ma wannan duk yawanci shi ma ana samun irin wannan matsalar wanda zai ah, shi fa da aka kawo don ya tarbiyyantar don ya rike gashi nan nassi ne Allah ta'ala ya ja hankalin wanda duk aka kawo masa marayu lallai ya tsaya ya kula da su Mm, amma sai ga kuma su wa'annan sun mayar da wa irin wa'annan kamar wa'ansu matan su kuma ba yadda za su yi in sun ce za su yi wani abu su ce za su kashe su ko kuma za su daina a a kulawa da su da can an taɓa samun mun taɓa samun wani wanda a, idan yarsa ba ta yarda da shi ba shi kenan ba zai mata kayan ɗaki ba ba zai mata kaza ba zai mata kaza ba mun taɓa ganin wannan na'am amma shi kaɗai muka taɓa samu to saboda haka wannan sannan kuma sai a koma abubuwan da zamanin nan suka kawo kafofin yaɗa labaran nan fa da ake tunu komai za a nuna shi mm, ba wat- ba wani abu su waɗanda suka yi din sun kawo waɗansu ƙa'idoji wanda kai za ka hana yara na gidanka ganin waɗansu abubuwa ɗin to amma kuma su a waje kuma sun zo sun buɗe waɗannan abubuwa ɗin sannan kuma yanzu an zo an saka waɗansu matakai na aure masu eh, tsanani wahalar auren na biyu kuma a, ba a yin auren wuri shi ma ana nema shi shi ma za a hana har sai ka ga yanzu ga shi dai wani zai nemi yassa yi mata ciki kuma ya amsa amma wai dan wani shekara sittin ko shekara hamsin wai ya auri kuma ma eh, yar shekara kamar sha shida ko sha- kuma sai a yi ta surutu mm, ai ta surutu yadda ka san wato babu kafiri ma irinsa saboda jahilcin jahilta yadda abin yake saboda jahilcin abin to amma ai irin waɗannan ɗin kuma ai su suka haɗu yanzu to wanda zai aura da sunna ka hana shi ga sunan da yawa suna so su yi auren amma kuma idan suka yi auren za a saka su a a a baki za a sa su a waka na'am to su kuma irin waɗanda ɗin suka isa su aura ɗin su kuma ba sa sha'awar irinsu mm, to saboda haka gaskiya na ɗaya hana aure da wuri yara maza ba za su yi aure ba sai sun kai wani munzali tukunna sai sun kai wani matsayi a samu irin na duniya ‘ya'ya mata ba za a yi auren su wai sai sun kai wani matsayi na shekaru ko wani matsayi na ilimi tukunna sannan kuma a'a sai kowa dole ya tsaya sai mace ɗaya to lallai ba a ce kowa sai ya auri mace fiye da ɗaya ba in dai har za ka iya yin adalci za ka iya ciyarwa kana da ɗaya in ka ƙara ka taimakawa wannan da ka aure ta kuma ka taimakawa al'umma har yanzu su kuma mata su kuma su fitar da kishi su fitar da damuwa in fa ba auro ta ba za ki iya ƙaddarawa idan ke ce wace irin rayuwa za ki a miji ne guda ɗaya da ki zauna babu auren dindindin da ki zo ku yi shayarin a raba shi biyu ke rabi wacce rabi ko kuma ma a raba shi hudu ai ya fi miki sannan kuma irin shigar da ake yi yawanci ba a yin shiga irin ta mutunci ga shi nan yanzu kayayyakin da ake sakawa ɗin mata suke sawa ga su nan haka a talbijin ake nuna su a kafofin yaɗa labarai irin wannan ɗinkin babu yadda za a zo a yi ɗinki yanzu a ce wai mace ta saka dole sai wanda zai fito da gaɓoɓin jikinta kamar ma bata sa komai ba ko ko wanda zai fito da jikin ma dole wai sai an fito da wani ɓangare sai an fitar da wani ɓangare ko a fitar da wata cinya ko ma shi kansa ma wandan a ma tsaga shi a duka ganin wani guri nata to duk irin wannan yana jawowa ko da mutum ko da mutum ya kasance kamamme ne to amma idan sha'awar ta motsa masa hanka hankalinsa wato gushewa yake har sai tukun ya aikata abin da ba shi ke na sannan kuma ya zo yana ladama to amma kuma wannan shigar da ta yi ya kamata mata su san irin kayan da za su rika sakawa kamar yanzu za mu zo mu yi bayani akan cewa ya halatta da akwai mutane goma sha biyu wanda ya halatta su ga adam mace to amma sai fa akwai amnul fitina sai idan za a amince cewa idan suka ga adan nata wata fitina ba ta taso ba tunda duk wannan kashe-kashen na ‘yan uwa waɗanda aka ce za su iya yin hulɗa da mata ‘yan uwansu an samu faɗan fa a kowane ɓangare in tsakanin uwa da ɗa ne an samu in tsakanin ‘yar uwa da ɗan uwa an samu in tsakanin siriki sirika fa ka duba gani fa sai ka samu wanda wanda zai kasance kuma sirikarsa zai nema to duk da masu irin wannan saboda haka wannan shine gaskiya sai an haɗa hannu kuma mutane su faji tsoron Allah fa wa'yansu duk dabaru ba za su yi mun taɓa ganin irin wani a indiya ma an yi aka koyawa a mata ɗin yadda za su rika kada wanda duk ya zo zai neme su ɗin da an koya musu irin wannan kokawa wanda za su fi da kafin karfin amma duk wannan ba shi bane tsoron Allah duk ya fi wannan duk ya fi kowace irin dabara a koyawa mutane a dawo da su kan koyarwa ta ubangijinsu a nuna musu a duniya ga abin da ake so su yi ga kuma lahira a can kuma sannan duk abin da suke Allah yana kallon su kuma duk abin da suka yi Allah ta'ala sai ya yi musu mummunan sakamako a duniya kafin a je lahira
Masu sauraro an ji bayani wanda Sheikh Dr. Yusuf Ali Khadimu Sunnatin Nabawi ya yi dangane da wannan wasiƙa ta wannan malama wadda ta rubuto daga kwalli nan cikin ƙaramar hukumar birni da kewaye kuma na tabbatar malam bai kammala wannan bayani ba domin ya ce zai yi bayani daban-daban har ga mutane goma sha biyu waɗanda ya kamata su ga ado na mace. in Allah yadda aka kasance da mu mako mai zuwa malam zai dora akan nasihar da ya gabatar zai kuma dora akan wannan wasiƙa ta illolin yin fyaɗe da kuma yadda za a jawo hankalin al'umma don a kauce wannan mummunan musiba Allah ya fitar da mu daga cikinta wanda ta tunzura iyaye mata hamma da iyaye maza ɗin suke cikin tsoro. halin yanzu a madadin ku masu sauraro da hukumar rediyo a karamakalla muna jaddada godiya Allah ya saka da alheri.
To alhamdulahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
Na, Ni ma na godiya kwarai da gaske na.
da kai da shi shugaban gidan gabaki daya.
To, alhamdulillah.
Duk Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Haka Amin.
masu sauraron mu muna ƙara gode musu da kuma yin addu'a Allah ta'ala duk ya warware mushkilolin da yake tsakanin su da mazajen su da ma iyalan su gabaki daya.
Amin.
Innahu ala kulli shay'in qadir.
Na'am. To, masu sauraro a Malam Kabiru Kabuwaya shine ya haɗa ku- mu da ku, kuma Sheikh Dr. Yusuf Ali ya jagorance mu a cikin wannan makaranta mai albarka. A madadin shugaban shirin Malam Gali Sadiq, ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya ba mu alherinsa.